تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان آمين. وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإسيان واغفر لنا ولوالدينا والولدان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato yakin badar shine yaƙi na farko wanda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi a rayuwansa. kuma wannan yakin yaki ne wanda ya samu daraja ya fi duk wani yaki daga cikin yaƙe-yaƙe wanda manzon Allah ya yi a rayuwansa ko kuma wani yaki wanda aka yi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa yakin badar ya samu wannan kyakkyawan shaida ya samu wannan kyakkyawan matsayi saboda ya tara sharuɗan da ake bukata musulmi su cika kafin su samu nasarar Allah tabaraka wa ta'ala domin akwai sharuɗa waɗanda dole ne sai musulmai sun cika kafin nan Allah yake ba su taimakonsa ba wai haka kawai don kuna musulmi idan faɗa ya tashi tsakaninku da waɗanda ba musulmi ba shikenan sai Allah ya ba ku nasara akwai sharuɗa akwai sharuɗa waɗanda tilas sai musulmai sun cika kafin nan Allah tabaraka wa ta'ala yake ba su nasara akan makiyansu to babu wani yaƙi wanda ya samu cikan sharuɗan nan da ake nema ɗari bisa ɗari in banda yaƙin badar yaƙin badar yaƙi ne wanda ya haɗa musulman ƙwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karkaf sojojin musulmai da suka halarci wannan yakin babu munafiki babu munafiki kuma babu fasiki duk waɗanda suka yaƙi wato waɗanda ba musulmai ba a filin yakin badar daga sashin musulmai mutanen kirki saboda matsayin wannan yakin allah maɗaukaki ya yi bayaninsa a cikin littafin attaura ka san kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana shi cikin littafin attaura a shekara ta kaza zan turo annabin ƙarshe mai suna kaza za a haife shi a gari kaza ga siffofinsa kuma ga yawan sahabbansa sannan ga yakin farko wanda zai yi sunansa yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana siffofinsa a cikin littafin attaura kafin ma zuwansa domin haka ahalul kitabi sun sani illa kawai suna ɓoyewa mabiyansu ba sa bayyana gaskiya amma tuni Allah ya yi bayani game da zuwan annabinsa Muhammad annabin ƙarshe da kuma sojojin da za su yi yakin badar saboda darajan wannan yaki Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya bayyana labarinsa kafin zuwan annabi Muhammad yakin ya tara sharuɗa masu yawa duk sharuɗan da ake bukata musulmai su cika kuma duk sun cika domin abin da ake bukata shine cikakken tsoron Allah da kuma cikakkiyar biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan aka samu sojojin musulmi ba sa tsoron Allah to abu ne mawuyaci a tashi fada da su su ci nasara akan makiyansu abu ne mawuyaci a samu sojojin musulmai ba sa biyayya ga manzon Allah sannan fada ya tashi musulmai su ci galaba akan makiyansu matukar musulmai suna son su ci nasara to dole ne sai sun bi karantarwar manzon Allah sun yi biyayya ga manzon Allah sannan kuma dole sai sun kasance masu tsoron Allah to komai kankantansu komai rashin ƙarfin makaminsu Allah maɗaukakin sarki zai ba su nasara a kan makiyansu a suratu ala imrana Allah ya ba mu labari kun ga dai yakin badar da aka yi musulmai karkab mutum ɗari uku da goma sha uku ne mutum ɗari uku ne da goma sha uku ka duba uyunul aftar wani littafi na ibn sayyidin nasi ko kuma ka duba kitabul bukhari kitabul sahihul bukhari kitabul magazi babi na goma sha uku inda ya kirga sunayen sahabban annabi waɗanda suka halarci yakin badar riwaya da take mafi inganci ita ce wadda take cewa yawan musulmai da suka je yakin badar mutum ɗari uku ne da goma sha uku amma fa'arna sun kusa dubu amma cikin ikon Allah sai suka ci nasara shine Allah yake tuna mana abin ba yawan sojoji ba ne kuma ba yawan ƙarfin makami ba ne me ake nema sharuɗa guda biyu ɗin nan cikakkiyar biyayya ga manzon Allah da kuma tsoron Allah idan sojoji suka haɗa sifofi biyu ɗin nan to za su ci nasara Allah ya ce walaƙad nasarakumullahu bi badari
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Allah ya ce walaƙad nasarakumullahu bi badarin hakika fa Allah ya ba ku nasara a yakin badar ya ku musulmai Allahu akbar wa antum azilla kuna mafiya ƙasƙanci mafiya ƙanƙantan adadi ba ku da yawa makaminku ba shi da ƙari wato makamanku kuma ba waɗanda suka kai na kafirai ba makaman naku ba su kai na kafirai inganci ba amma duk da haka Allah maɗaukaki ya ba ku nasara a yakin badar to don haka sai ku gane abin da ke sa a samu nasara shine tsoron Allah fattakullaha sai ku ku ci gaba da tsoron Allah din nan la'allakum tashkuruna akwai fatan za ku yi godiya kyautan da Allah maɗaukaki zai ba ku ga wannan shi ake bukata a sojojin musulmai tsoron Allah da biyayya ga shugaba da kuma biyayya ga manzon Allah kada Allah ke cewa iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum إذ تقول للمؤمنين علن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين domin kuwa kafin a fara yakin annabi sai da ya gaya masahabbai lokacin da suka hangi adadin kafirai ga sunan da yawa arna sun taho baka ganin iyakansu mutum dubu ga matansu an taho da tulunan giya ana rawa ana cashewa annabi da ya dubi sahabbai saboda kada su karaya sai ya ce musu Allah ya ce iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum ashe wannan alkawari bai isar muku ba wannan bushara daga Allah bata ishe ku ba an yumiddakum rabbukum bi salatati alafin min al mala'ikati munzalin Allah zai taimaka muku da mala'iku dubu uku waɗanda za su rika saukowa saboda taimakon ku wannan alkawari na Allah bai ishe ku ba saboda ƙarfin imani mutum ɗari uku da goma sha uku nan duk sai suka samu natsuwa babu mutumin da ke shakkan tinkaran mutum dubu ɗin nan shine Allah ya ce bala wannan alkawari haka yake in tasbiru بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين Allah ya ce bala haka ne in tasbiru in dai kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah abin da ake nema kenan shi yake bambanta ka da kafiri ko tsoron Allah za ka yi faɗa da kafiri to a samu bambancin ka da shi akwai tsoron Allah tare da kai in kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah wa ya tukun min faurihim haza suka zo muku irin wannan garaje kafirai suka faɗa muku a irin wannan lokaci a wannan zamani don wannan alkawari ne na Allah har zuwa tashin kiyama. Allah ya ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alatin ubangijinku zai taimaka muku da mala'iku dubu biyar minan mala'ikati musawwimina mala'ika guda in ya taho duniyan nan ya doka ihu wallahi duk sai mu mutu bare kuma Allah ya sako da mala'iku dubu biyar musawwimina kowanne da alama yana dauke da rawani ya taho saboda za a yi yaki da shi to wannan shine taimakon da Allah ya bawa mutanen da suka halarci yakin badar bi ma'ana sahabbansa wallahi falala ta tabbata ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kyakkyawar biyayya ga Allah da kuma manzon Allah saboda haka Allah ya ba su nasara duniya da kiyama Allah shi sa mu koyi da su in ka duba littafin bukhari hadisi na 3983 sayyiduna ali ya kawo hadisi bayan an gama yakin badar an dawo manzon Allah sai ya ce masahabbai inna Allah tsala ala ahli badrin Allah ya bullo ma duk wani sojan da ya halarci yakin badar faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum Allah ya ce duk wani sojan da ya tafi yakin badar ya yi abin da ya ga dama daga nan har mutuwarsa don kuna gafarta masa ta ina ma ina gurin kaga sai in saki jiki in shakata in wala kuma in sheki ayata ko to ina babu garanti Allah ka samu cika da imani lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana duk wani sahabin da bai halarci yakin badar ba hankalinsa ya tashi ga sahabban annabi suna nan da yawa annabi ya ce to wanda ya samu damar zuwa yakin badar ya yi abin da duk ya ga dama don kuna gafarta masa la haula wala quwwata illa billah wallahi in ka duba fathul bari Allah ya sani duk cikin su ba wanda zai canza imaninsa ne yasa ya faɗi haka ya ce malaman tarihi suka bi labarin mutum ɗaɗɗaya kaf sahabban annabi da suka halarci yakin badar din nan waɗanda suka dawo da rai aka bi tarihinsu har zuwa mutuwansu babu mutum ɗaya wanda ya canza imaninsa kun ga alkawarin Allah sai ya tabbata da Allah ya ce su yi abin da suka ga dama don kuna gafarta musu ya san ba za su yi ba ne saboda ƙarfin imani lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana ka duba littafin Bukhari hadisi na 2805 anas bin nadir yana zaune a gurin sai ya fashe ta kuka ya tashi ya bar manzon Allah sai da ya koma gida ya zo ya same shi ya ce ya rasulallah irin wannan albishir duk wanda ya je yakin badar an gafata masa manzon Allah ya ce kwarai ya ce to gibtu an awwali qitalin qatatul mushrikina yakin farko da kai da arna dai ban samu zuwa ba gashi kuma Allah ya gafarta ma duk wanda ya tafi yakin nan to ni kuwa ina gaya maka la'inillahu ashhadani qitalal mushrikina har nan gaba in Allah ya nuna min fada da arna la yarayanna Allahu ma asna'u wallahi Allah sai ya ga irin ta'adin da zan maka kafirai don kuwa sai na samu makoma irin ta waɗanda suka halarci yakin badar din nan ku duba sahabbai yadda Allah ke ce mana mu yi rige-rige ko ta wajen neman aljanna to haka suke rige-rige suke rige-rige matukar sun ji ga wani aiki da zai kai mutum aljanna to baka samun ɗaya ya ja da baya gasa suke kullum ƙoƙari suke yi kowa ya ga cewa shi ma ya cimma wannan matsayi ya yi wannan alkawari aka samu shekara ɗaya da 'yan watanni sai ga yakin uhudu ya zo aka yi yakin uhudu a watan shawwal shekara ta uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi garin madina da shekara uku yakin uhud ya zo kaga yakin badar kafirai sun cin ai musulmai sun ci nasara sun kashe kafirai har mutum saba'in sun kama fursunoni sun kai mutum saba'in an samu ganima babu wanda ya dawo yakin nan face ya samu ganimar raƙumi guda ko raƙuma guda biyu to wannan abu ya damu mutanen maka an ci nasara a kansu don haka sai suka shirya yaƙi wannan yaki na biyu shine yakin Uhud sai sun dau fansa tunda an kashe musu mutum saba'in su ma fa sai sun rama an kashe musu manyan mutane su ma fa sai sun rama ka san ku an ce alharbu sijalun yaki dan adashe ne ko yau ka dauka gobe makiyin ka ya dauka la haula wala quwwata illa billah lokacin da aka taho yakin Uhud al'amari ya lalace domin wannan yaki na biyu da aka yi bai yi kama da yakin badar ba yakin badar zalla mutanen kirki ne babu munafiki ko guda yakin uhudu ko an samu munafikai bila adadi shugaban munafikan madina ma yana wajen yakin kawunan musulmai ya rabu hankali ya tashi musulmai suka tarwatse aka saba umarnin manzon Allah al'amari sai ya canza aka fada wa musulmai da kisa sai gudu ake wasu ma sun taho madina sun ce an kashe manzon Allah duk wanda ka gani ya juyo a guje ya koma garin madina shi ta kansa yake yi to sa'adu ai anas bin nadar gashi kuma can yayi wa manzon Allah alkawari har fa in Allah ya kawo yaki na gaba to Allah fa sai ya ga irin ta'adin da zai ma'arna to kuma ga yaki nan da aka samu yakin ya kazanta ba kamar wancan ba shin zai fasa wannan alkawarin ko kuwa zai cika shine Allah ya ce wa laqad kanu ahadullahi min qablu ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
Allah ya ce walaƙad kanu ahadullaha min qablu da can sun yi ma Allah alƙawari la yuwallun la yuwallun adbara ba za su juya baya su guji arne ba wa kana ahadullahi mas'ula shi ko alƙawari na Allah abin tambaya ne fa a kiyama duk wanda ya ma Allah alƙawari to ya tabbata a kiyama Allah zai tambaye shi Allah ya ce qul lan yanfa'akumul firaru in faratum min al-maut قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا Allah ya ce kullum yan fa'akumul firaru gudu ba zai amfane ku ba ya ku musulmai in farartum min al-mauti aw al-qatl in kun guji mutuwa ko kun guji kisa wannan ba amfani gudun ku ba shi da amfani domin kuwa in kun gudu din ma wa idza la tumatta'una illa qalila ba za a ba ku dan jin dadin rayuwar ba face kadan daga baya fa me zai faru mutuwar za ta zo ko kisan zai zo ɗayan biyu dole sai ka bar duniya to don me za a taho filin yaƙi ka guji kafiri kana gujin mutuwa kana gujin kisa shin za ka tabbata a duniya he who fights and run away ko lives to fight another day duk wanda ya gudu ya- ya- ana yaƙi ya juya ya gudu to gudun nan da ya tafi zai rayu ne don ya sake faɗa kuma wata rana don rayuwar cike take da rigingimu babu yadda za a yi ka zauna dole sai ka mutu Allah ya ce kul man zalladhi ya'simukum min Allah قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا kul man zalladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an to misali idan Allah ya nufi ya nufa sai ka mutu a wannan yaki Allah ya nufa wa zai kare ka aw arada bikum rahama ko ku Allah ya- ya yi nufin rahama gare ku wannan yaki za ku ci nasara waye isa ya hana wannan nasara samuwa gare ku wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba su samun wani Allah majibinci ko mai taimako wanda zai wato zai kare su daga azabar Allah ko kuma wanda zai taimaka musu ya sama musu rahamar Allah in Allah ya hana su kowa na gudu Anas bin Nadar ko yayi wa Allah alkawari yace idan Allah ya nuna masa yaki na gaba Allah da kansa sai ya ga ta'adin da zai yi to fa ga kuma irin wannan yaki da ya taho yaki ya kazanta mutane na ta gudu anas bin nadar sai ya shaɗa mara ya rataye makami ya tunkari cikin arna duk inda ka duba musulmi gudu yake shi kuma yana tunkarin tsakiyar filin yaki can kuwa sai ga sa'adu bin mu'azu ya sheko a guje sai ya ganshi shi kuma zai tafi filin sai ya dakata kai ina za ka tafi mutane na gudu an ce annabi ya mutu kana gani kowa ta kansa yake kai kuma yace a a ya sa'ad bin mu'azu aljannata wa rabbi nadar inni ajidu rihaha min duni uhud yace masa ya sa'ad bin mu'azu wallahi ka ka ji na rantse maka da ubangijin babana yace na rantse da ubangijin babana a wata riwaya yace na rantse da ubangijin ka'aba aljanna din nan ina jin kamshinta kusa da ni fin dutsen uhudu din nan Su malamai suke cewa shi kadai ne a tarihi mutumin da ya ji kamshin aljanna daga duniya wato saboda karfin imaninsa alkawarin nan da ya ma Allah saboda Allah ya taimaka masa ya cika lokacin da musulmai ke gudu shi kuma sai Allah ya sa yana jin kamshin aljanna wanda ke jin kamshin aljanna ko ba zai guji kafiri ba don kokari zai ya shiga aljanna din sa'adu bin mu'azu sai ya ce tabi ya tsaya yana kallon shi ya ce kaga maza amma ya kasa bin shi shi kam sai ya juya ya runtuma a guje da ya ga ya sheka a guje sai anas bin nadar ya ce kai yau ga abin takaici sai ya daga hannayensa sama ya ce allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula'i ya allah ina mika hanzari na gare ka game da abin da arnan nan suka aikata an ce sun kashe manzon allah to ya ubangiji ba hannuna kar ka kama ni da laifin nan waɗannan ba su san darajar manzon allah ba sai ya ce wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i kuma ya ubangiji ina barranta daga abin da ƴan uwana dinnan suka yi a ce duk mutane sun juya sun guji arna ya mika uzurinsa ga Allah washi yana ganin abin takaici kaji barde jarumi gwarzo gwani sannan kuma haziki mai cikakken imani cikin sahabban manzon Allah shi yana ganin abin takaici ne a ce musulmi ya guji kafiri ya fada filin yaki fada ake da shi ya kashe nan dai aka kashe shi aka faffarka shi aka kyakketa shi aka daddatsa shi aka huhuda shi aka yi magawansa ta'adi mai yawan gaske shine Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi daga cikin masu imani akwai wasu mazaje kaji yadda Allah ya kira su mazaje ya ko bahaushe ne ya ce ma maza ana nufin ba mata ba ko ashe ko a cikin mazan akwai maza rijalun wasu mazaje ne sadaku ma ahadullah alai waɗanda suka gaskanta alkawarin da suka yi ma Allah wa minhum man qada nahbahu cikin su akwai wanda ya biya bukatarsa wa minhum man yantazir cikin su kuma akwai wanda ke jiran ya cika alkawarin wa ma baddalu tabdila amma duka sahabban annabi babu wanda ya canza alkawarin da ya ma Allah Allah ya ce liyajzi as-sadiqina bi sidqihim ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Allah ya ce liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim domin ko a lahira Allah zai saka ma masu gaskiya saboda cika gaskiyarsu da suka yi duk wanda ya ma Allah alkawari ya cika a lahira Allah zai cika masa zai ba shi lada wa yu'adhibul munafiqina kuma Allah zai yi wa munafikai azaba in sha'a in ya ga dama aw ya tuba alaihim ko ya yafe musu kun ga rahama ta ubangiji inna Allah kana gafurar rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ko mai yawan jin kai ku duba cikin ikon Allah waɗanda suka gudu ɗin nan a filin yakin Badar a yakin Uhudu wallahi akwai manyan sahabban Annabi Muhammad manya manyan sahabban manzon Allah da yawa sun gudu wannan yakin in banda sayyiduna Abubakar in banda sayyiduna Abubakar da kuma wasu kaɗan daga cikin sahabbai amma irin su sayyiduna Usman irin su sayyiduna Umar da sauransu duk sun gudu amma Anas bin Nadar sai da ya kutsa filin yakin nan kamar yadda Allah ya gaya mana suratul baqara din nan wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya girgiza imanin sahabbai ya girgiza imanin sahabbai girgizawa mai tsananin gaske to karka yi tsammanin sun yi laifi na'am sun yi laifi gudun da suka yi amma kuma tuni Allah ya faɗa mana ya yafe musu a suratu ala imran yace innal ladina tawallaw minkum إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum daga cikin ku waɗanda suka gudu din nan yawmal taqal jam'an ranar da runduna biyu ta haɗu wato ranar da aka yi yakin Uhudu sahabban nan da suka juya baya suka gudu inna mastazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu wato shaytan ne ya zamar da su saboda sashin abin da suka aikata menene sun saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ku tsaya nan kar ku tashi suka ki tsayawa to kin tsayawan nan a wannan guri shi ya kawo musu rashin nasara a wannan yaki sai Allah ya ce to walaqad afallahu anhum Allah ya yafe musu saboda haka karka kushe ma wani sahabi da ya gudu a yakin Uhud kuma Allah ya ce a Qur'ani wa laqad afallahu anhum Allah ya yafe musu kai fa Allah ya yafe maka to da sauran mu inna Allah gafurun halim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan mai yawan tausayi Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan tausayi ne to ku duba Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Mu'az dinnan wanda yayi karo da Anas bin Nadar lokacin da Anas bin Nadar ya tinkari filin yaƙi shi kuma ya rugo a guje zai gudu ya tsaya ce ina za ka yi ce ai ni filin yaƙin zan tafi ya tsaya yana mamakin shi a ƙarshe dai ya rugo a guje kun ga wannan mutum ya samu daraja babba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da gudun nan da yayi kun ji dai Allah ya ce ya yafe musu bayan haka darajarsa malamai suka ce a cikin sahabbai idan ka ɗauki sayyidina abubakar a mutanen da suka yi hijira daga makka suka koma madina ba wanda ya kai shi daraja idan ana ɗaukan sayyidina abubakar shugaban muhajirai musulman makka da suka dawo madina to shi kuma sa'adu bin mu'azu ana ɗaukansa shugaban musulman madina wanda ya shugabanci musulman da ke garin madina karkab yana da kyau mu kyautata masa zato yana da kyau mu ambace shi da kyakkyawan siffa kuma akwai abin mamaki da ya faru tarihinsa domin ya rasu cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan yakin khandak yaki na ƙarshe da annabi yayi da Qurayshawa mutanen Makka shine yakin khandak bayan an gama yakin ya samu rauni yayi ta jinya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ziyara gidan shi ya taho ya same shi yana kwance akan gadonsa ya gan shi fa ya sharafa ransa zai fita shine sai yake daga hannu shi manzon Allah yake cewa Allahumma inna sa'adan qad jahada fi sabilika ya Allah sa'adu dinnan yayi yaki saboda taimakon addininka wa sadaqa rasulaka sa'adu dinnan ya gaskanta manzonka wa qaballahu alaihi sannan kuma gashi Allah madaukaki yanzu zaka amshi ransa to abin da nake roƙonka ya Allah in ji manzon Allah fataqabbal ruhahu bi khairi ma taqabbalta bihi ruha ka karɓi ran sa'adu da mafi alherin abin da kake karɓar ran duk wani taliki ya ubangiji ku ji addu'an da annabi ya yi masa sa'adu bin mu'azu wanda ya gudu yakin uhud ya Allah ina roƙonka ka karɓi ransa da mafi alherin karɓa da kake maran wani taliki yana gama addu'a din nan sai sa'adu bin mu'azu ya farfado da ya buɗe idanunsa sai ya ga manzon Allah a kansa ya ɗaga hannaye yana addu'a sai ya ce assalamu alaika ya rasulallah amma inni la ushhidu annaka rasulullah yace wallahi na shaida kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce masa hani allaka aba amri kai madalla wato da kai ya kai aba amri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bankwana da shi ya fita kafin annabi ya isa gidan shi sai ya ji wata iska ta kada mai kamshi duk wani sahabin da ke tare da manzon Allah ya ji kamshin wannan iska sai manzon Allah ya tsaya cik ya ce musu kun ji wannan iska da take kamshi sahabai suka ce mun ji sai ya ce haza ruhu sa'adin qad murra bihi wannan ran sa'adu ne an je an karba har an wuce da shi saman bakwai saboda darajansa a cikin sahabban annabi Muhammad za ka samu mutum ya gaza wani gefe kuma amma wani gefen fa jarumi ne abu sa'idin khudri ya ce yana cikin waɗanda suka je tona kabarin sa'adu bin mu'azu ya ce kuntu mimman hafaru li sa'adin wa kunna kullama hafarna duk sa'ilin da muka sa diga muka haƙi ƙasa tabaqatan min turabin shammamna rihal miski sai mu ji idan ƙura ta tashi sai mu ji wani kamshi ne na turaren miski yake kadawa hattan ta haina ila lahadi sai da muka kai ga yin wato lahad bi ma'ana muka yi masa loto inda za a binne shi ana tonon kabarinsa kamshin turaren miski ke tashi sa'ad bin mu'azu sannan in ka duba littafin imamu tirmizi hadisi na 3849 hadisi ingantacce hadisin anas bin malik yace lamma humilat janazatu sa'ad bin mu'az lokacin da aka dauki jana'izar wato aka dauki gawan sa'ad bin mu'az za a tafi daga gida za a kawo kabari a binni wallahi sahabbai sai suka ji gawan ba ta da nauyi kamar suna dauke da takarda bayan sun binne gawan suka koma sai suka zo suka samu manzon Allah suka ce ya rasulullah kai mun ga wani abin mamaki manzon Allah ya ce menene suka ce inna sa'adan kana rajulan badinan sa'ad bin mu'az mutum ne mai jiki wa inna wajadnahu khafifan amma da muka dauki gawan sai muka ji ta babu nauyi qala sai manzon Allah ya ce musu ahasibtum annakum hamaltuhu hamaltumuhu wahdakum kuna zaton cewa ku kadai kuka dauki wannan gawa a anat alaihi malaika mala'iku sun taimaka muku wajen daukan gawansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka duba sahihul bukhari hadisi na 3806 da sahih muslim hadisi na 2466 lokacin da aka taho kabari aka ajiye wato makara a gefen kabari za a saka gawansa cikin kabarin Anas bin Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga kai sai ya ce masa habbai ku saurara ihtazzal arshu li mauti sa'ad bin mu'az yau dai al'arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda mutuwan wannan dan taliki ka taba jin labarin mutumin da ya mutu al'arshin da Allah ke kai ya girgiza ya kada ya motsa saboda mutuwansa saboda karfin imaninsa saboda haka hadisi ya zo cikin littafin bukhari da muslim gyatumansa ta dinga kuka bayan an binne shi manzon Allah da ya dawo daga makabarta sai ya wuce gidanta ya ce mata ki daina kuka ala yarka udam uki wa yazhabu huzunuki hawayenki ya ɓace sannan bakin cikinki ya tafi ya ce gyatuman sa'adu li annabnaki awwalu man bahika ilaihi Allah wahtazza minhu al-arshu domin ko danki shine farko mutumin da Allah madaukaki yayi masa dariya domin mutuwarsa kuma shine mutumin farko da al'arshin ubangiji ya girgiza a sanadin mutuwarsa wallahi nan take sai ya tuman ta bar kuka yace ki da kuka ɗanki shine mutum farko cikin sahabbai na wanda Allah ya yi masa dariya lokacin da aka karɓi ransa aka kai ma ubangiji sai ya yi dariya ka san ko duk mutumin da Allah ya masa dariya wannan mutumin ana masa fatan ba zai shiga wuta ba domin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce duk wanda Allah ya masa dariya wannan mutumin ba shi ba shiga wuta Allah madaukakin sarki ya kare shi kenan daga shiga wuta domin Allah baya dariya ga bawa in ba yana son shi ba Allah kuma baya azaba ga wanda yake so ku duba wannan labari da muka bayar na ƙarfin imani na Anas bin Nadar me yasa shi yayi wannan alkawari ma Allah saboda kishin alkawarin da Allah ya yi ma waɗanda suka halarci yakin badar to don Allah ku suranta girman darajar sahabban manzon Allah da suka halarci yakin badar saboda kawai bai samu daman zuwa yakin badar ba gashi annabi ya ce duk wanda ya je yakin badar Allah ya yi alkawari ya gafata masa duk abin da ya aikata saboda haka ya yi abin da ya so domin ko zai shiga aljanna wannan yasa Anas bin Nadir ya yi sha'awan shi ma fa ya samu makoma irin ta sahabban da suka halarci yakin Badar shi yasa ya yi ma Allah alkawari to ku duba kuma wata falala wadda take misilta muku na waɗanda suka halarci yakin Badar labari ya taho cikin littafin Imam Bukhari hadisi na dubu uku da bakwai Sayyiduna Ali ya bada labarin wato wannan magana tana cikin gurare da yawa a Sahihul Bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai yanzu ina shirin zan kai maka zan kai yaƙi garin makka amma ina son wannan magana ta zama a ɓoye kada kowa ya santa manzon Allah ya gaya masahabban shi kada kowa ya santa bi ma'ana ku rufe asirin nan ina so in kai wa mutanen makka ba zata ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana alharbu khud'atun yaƙi dan yaudara ne to bayan an faɗi haka to ashe akwai wani cikin sahabbansa da ake kiransa hatib bin abi balta'a sai ya ɗauki takarda ya rubuta wasiƙa sai ya kira wata mace ya bata ya ce ta kai wa ‘yan uwansa da suke makka ta je ta ba su wannan wasiƙa kuma a cikin wasiƙan ya rubuta ma ‘yan uwansa cewa annabi fa yanzu ya ce zai kawo hari makka amma a ɓoye ya ce kar a faɗa don haka ni ina gaya muku maza ku ɗebi na ku yi naku ku bar gari kun ga wannan ya ha'inci annabi sallallahu alaihi sallam a zahiri ko ya bata wannan wasiƙa shikenan ta hau kan raƙumi ta kama tafiya ya yi mata kwatancin hanyar da za ta bi kada ma ta bi babban hanya ta biyar ki ta kama tafiya tana tafiya can ku to ka san manzon Allah wanda ke aiki da wahayi dan gatan ubangiji a ɓoye masa asiri mala'ika jibril sai sauko ga annabi muhammad ya muhammad daga cikin sahabbanka akwai wanda fa ya tona asirinka ya rubuta wasiƙa ya ba ma wata mace ya ce ta kai ma ‘yan uwansa a garin makka a cikin wasiƙan yana gaya ma ‘yan uwansa cewa za ka kai hari makka saboda haka su ɗebi nasu yi nasu su bar gari manzon allah sallallahu alaihi wasallam maza sai ya kirawo sayyiduna ali da Zubairu bin al-Awwam da kuma Miqdad bin al-Aswad waɗannan duka suna cikin as-sabiqun al-awwaluna sahabban manzon Allah na farko da manzon Allah ya kira su a ɓoye sai ya ce musu in tsaliku ku tafi ku bi hanya kaza hatta ta'atu raudata khahin akwai wani guri da ake kiransa raudata khahin wato khahin in sun tafi wannan guri fa inni fa inna biha ba'inatun wa ma'aha kitabun za su tarar da wannan matan tana dauke da wannan wasiƙa da Hatib bin Abi Balta ya rubuta manzon Allah ya ce fa khudhuhu min ha ku karbi wannan wasiƙa daga wajenta ku dawo sayyidina Ali ya ce fan talakna sai muka kama hanya nu'adi biha khailuna nu'adi biha khailana hatta intahaina ila rawdati muna sukuwa da dawakanmu muna tsere-tsere muna gudu muka bi wannan yanke da manzon Allah ya mana misalinsa har dai muka iso wannan guri yanda annabi ya faɗa mana cewa idan mun isa raudatu khahin za mu samu wannan mata haka ko ya faru muna isowa wannan ƙauye sai ga wannan matan kullum sai muka zagaye ta tsaya sai ta tsaya akhrijil kitaba ki fito da wannan wasiƙa da aka baki fa sai ta ce mama imin kitabin ba wata wasiƙa ne a guna فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب كودي ki fitar da wannan wasiƙa in ji sayyidina Ali domin Zubair bin al-Awwam yace bayan sun bincika suka tarar sun matsa mata tace ai babu wasiƙa tare da ita sai ce to ku zo mu juya sayyidina Ali yace subhanallah annabi ya ce mana akwai wasiƙa tare da ita ka ce mu juya mu koma ina shine yace mata ko dai ki fidda wasiƙan nan ko ko mu yi muki tsirara sai mun duba ko ina a jikinki domin annabi ya ce mana akwai wasiƙa tare da ke to ta so sayyiduna ali mai azama ne kuma mutum ne wanda in ya faɗi magana bai fasawa fa akhrajatu sai ta fidda wannan wasiƙa min ikasiha ashe ta yi kitso ta yi kitso ta sa shi a ciki tana fitarwa ta basu fa ataina bihi rasulullah sai suka jiyo suka kawo manzon Allah fa idza fihi manzon Allah da ya karbi wasiƙa ya bude aka karanta abinda wasiƙar ta kumsa min hatib bin abi balta'a ila unasin min al-mushrikin min ahli makka wannan wasiƙa daga hatib bin abi balta'a ne zuwa ga wasu mutane waɗanda ba musulmai ba mutanen makka yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiƙar yana musu bayani game da sashin umarni da annabi yayi na cewa zai kawo hari makka shikenan bayan an karanta wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya tara mutane a masallaci ga hatib yana zaune kowa ya ji kowa sai ya juya ya kalli hatib fa qala rasulullahi sai manzon Allah ya ce masa ya hatib ma haza kaji rasulur rahma manzon Allah mutum ne mai tausayi mai bin gaskiya mai adalci bai da garaje ce ya hatibu me ye wannan kuma wannan wani irin danyen aiki ne kenan kala sai ce ya rasulallah la ta'jal alayya ya rasulallah kar kai garaje kar kai saurin hukunci a kaina inni kuntu imra'an wato mulsaqan fi quraish ni mutum ne wanda nake hade da qurayshawa wa wa lam akun min anfusiha ba na cikin qurayshawa bi ma'ana kabila ta ba quraish bace wa kana ma ma'aka min almuhajirina lahum qarabatun bi makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalihim mutanen nan da muke tare da kai musulmai muhajirai suna da yan uwa a makka saboda haka idan an kai hari makka din nan yan uwansu da suke makka din nan za su wato fake da yan uwansu musulmai har ma su samu kare rayukansu da dukiyarsu yace to fa ahbabtu iz fatatni zalika minan nasabi fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri bu'dan lil islam yace ya rasulullahi abin da yasa na rubuta wasiƙa na aika saboda ni ma ƴan uwana lokacin da ka kai hari makka din nan ba ni da wasu waɗanda za su kare ƴan uwana din nan saboda haka su ba su da wanda za su amfani da shi wato su nemi mafaka dangane da harin da zaka kai don haka wasiƙan nan da aika kaga za ta zama taimako ne na musu na kare su daga dangantaka wato saboda dangantaka da ke tsakanina da su yace amma wallahi ya rasulullah ban rubuta wasiƙan nan saboda na kafirce ba ban rubuta wasiƙan nan saboda na yarda ba ban kuma yarda da kafirci ba ba'dal islami bayan da na musulunta babu ko shakka tana nan cikakken musulmi mai biyayya gare ka ya rasulullah dalilin kenan kawai yana gama magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kad sadaqakum ya gaya masahabbai ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne ya gaya muku Allahu akbar sayyidina Umar yana zaune yace kai ya rasulullah da'ani abribu unuqa hadal munafiq kyale ni in filla kan wannan munafiki kayi umarni kada a fallashi sirrin nan mutum ya fallasa sannan ka ce wannan mutum ya faɗi gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innahu qad shahida badran ka manta ne hatib bin abi balta ayayi yakin badar yana cikin sojojin yakin badar ka manta ne wa ma yudrika la'alla Allah an yakuna qad tala'a ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum manzon Allah ya ce ya aka yi har ka manta cewa Allah ya bullo ga waɗanda suka yi yakin badar ya ce musu ku yi duk abin da kuka ga dama don ku na gafarta muku tun da hatib bin abi balta'a ya halarci yakin badar to duk abin da ya aikata din nan an gafarta masa saboda haka akan wannan kissa Allah madaukaki ya saukar da suratul mumtahina sura ta 60 cikin Qur'ani mai Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kada ku rike makiyina kuma makiyinku domin kafiri makiyin musulmi ne ko makiyin Allah ne ko kar ku rike makiyina makiyinku ya zama auliya a sune masoya kar ku yi haka kai ma'aikacin tsaro da ka zo ka ji musulmai ga wani abin da suke tattaunawa na sirri na addinin su sai ka ɗauka kana musulmi ka je ka kai ma shugabanka kuma kafiri ne ina imani jama'ar musulmi ta ce tulkuna ilayhim bil mawadda kuna isar musu da soyayya kuna sadar musu wato kuna sadar musu da soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al haqqi gashi kuma sun kafirce da gaskiya da ta zo muku ba su yadda da qur'ani ba ba su yadda da annabi muhammad ba ta ma ya kore junar rasula wa iyakum ta kai ga sun kore ku daga makka da ku da annabi muhammad din sun sa kun bar garin makka kun koma madina da zama me yasa suka kore ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kawai kun yi imani da Allah shine ubangijinku amma fa in kuntum kharajtum jihadan fi sabili in dai kun fito daga makka kun bar garin da aka haife ku garin da kuka girma garin da yan uwanku suke kun bar dukiyanku kun bar matanku da 'ya'yanku kun fito jihadi kuka dawo madina saboda kawai addini na wabtiga a marbati kuma saboda neman yarda ta bai kamata a ce haka ya faru ba tusirruna ilaihim bil mawadda kuna aika musu a boye cewa kuna son su wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ni ko na fi ku sanin abin da duk kuka boye da wanda kuka bayyana sai Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum wanda ya aikata irin wannan daga cikin ku faqad balla sawa'a sabil wannan ya bata tsakiyar hanya kun ga Allah bai ce faqad balla balalan ba'ida ba ko saboda mutumin yana nan musulmi har ma kuma annabi ya tabbatar masa cewa dan aljanna ne kisa Allah ya ce ya bace tsakiyar hanya bi ma'ana ya kauce hanya amma bai fita daga hanyar ba shine Allah yake tuna mana yake ce mana in yaskafukum yakunu lakum a'da'an إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون in yastafukum idan har suka ci nasara a kanku suka samu damar wato kama ku a yaƙi ya kunu lakum a'da'an za su zama makiya masu ta'adi gare ku ku duba abin mamaki ana faɗa kaduna akwai wani ɗan majalisa ko ko sanata ɗan majalisa ne wanda aka kashe mai yiwuwa kuna da labari yana tafiya aka tsare shi aka ƙona shi a mota kona shi aka yi ko kashe shi ne ya dai mutu kun ga kenan ba sa ragamma musulmi kana gwamna ne kana a'a shugaban kasa ne matukar kana musulmi fada ya tashi kai da kafiri ba su ragan maka Allah ya ce ba sa ragan muku matukar sun ci nasara akan ku wa yabsutu ilaykum aydihum za su shimfida muku hannayensu wato da sara da duka wa alsinatuhum bisu'i sannan kuma ga harsunan su a biku da miyagun maganganu wa waddu law takfuruna sannan suna gurin ina ma a ce kun kafirce Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum lan tanfa'ukum lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum Allah ya ce zumuntanku da ƴaƴanku ba za su amfane ku ba a lahira zumunci da ke tsakaninka da wani wanda ba musulmi ba ko kuma ma ya zama ɗanka wallahi Allah ya ce ba amfani na zumunci ko kasancewan wani ɗanka ne a ranar tashin kiyama yawmal qiyamati yafsilu bainakum a ranar tashin kiyama za a raba tsakaninku wallahu bima ta'maluna basir Allah kuma mai ganin abin da kuke aikatawa ne waɗannan ayoyi fa sun sauka ne saboda Hatib bin Abi Balta'a amma duk da haka Allah madaukaki ya gafarta masa don me dan yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar ku duba irin wannan daraja da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu musamman akwai wani mutum da ake kiransa Qudama bin Mas'ud yana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar a zamanin Sayyidina Umar aka same shi ya sha giya kuma ga irin alkawarin da Allah ya yi ko duk wanda ya yakin Badar Allah ya gafarta masa yayi abin da ya ga dama domin ko in ya mutu zai shiga aljanna da aka same shi ya sha giya aka kamo shi aka zo da shi gaban sayyidina Umar lokacin sayyidina Umar shi yake halifa to ga wani babban sahabi kuma ya sha giya kuma yana cikin waɗanda ake ji da su cikin sahabban manzon Allah kuma gashi an ce wanda ya sha giya a masa bulala kuma gashi annabi ya ce duk wanda ya yakin badar Allah ya gafarta masa to yanzu kenan a bashi ya tafi Umar ya ce ina wancan gafara ce Allah ya yi yace kuma yayi abin da ya ga dama ce to amma in yayi abin da ya ga daman mu a shar'ance za mu yi masa hukunci a ranar tashin kiyama ne Allah zai gafarta masa ya tura shi aljanna yasa aka kwantar da shi aka mar bulala bayan an masa bulala wannan abu ya dame shi sai ya bar garin Madina gaba ɗaya yayi kaura ranan da aka yi wannan abin ranan ya bar garin Madina sai na Umar sai ya kwanta da daddare yana bacci sai ya mafarki sai ya ga wani mutum ya taho ya same shi ya ce kai umar anya kana ganin abin da kai nan ko ba kuskure a ciki a mafarki ka yi bulala ma sahabin annabi da ya yakin badar ka manta alkawarin da Allah ya yi ne cewa duk wanda ya yakin badar ya yi abin da ya ga dama don ku Allah ya gafata masa ka manta ne ka yi bulala ma ɗan gatan Allah kana son kanka da lafiya to da safen maza abu na farko da za ka yi ka nemo shi duk inda ya shiga duniyan nan ku zo ku yi sulhu in ba haka ba to da Allah kake faɗa asad na umar yana farkawa ana zuwa masallaci bayan an yi sallah ya ce ina kudama bin mas'ud a ce ai ya bar gari tun jiya ya ce to ai ba zama tuni ya zaɓo mutane ce ku je duk inda ya shiga ku nemo min shi sai da aka nemo shi aka da ya ce don Allah ka yafe mai ya nemi suka yi sulhu ku duba matsayin mutumin da Allah matsaukakin sarki ya kaddara ya halarci yakin Badar ku duba darajar da ya samu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zamanin manzon Allah wajen zaman su daban ne su waɗannan ana kiran su badriyuna musamman aka aka yi babi a cikin littafan sunna kamar misali sahihul bukhari zaka ga an sa babi na wanda falalan wanda ya je yakin Badar ya kirga sunayensu don haka zamanin annabi wurin zaman su daban ne kai wani karamin sahabi baka zuwa gun ka zauna ta ina mu da Allah ya ce mu yi abin da muka ga don haka wurin zaman su daban ne wani baya zuwa ka duba littafin bukhari hadisi na 4970 to shi kuma sayyiduna umar lokacin yana halifa yana da wata ɗabi'a tun da shi ma ai ya halarci yakin badar ko sayyidina umar Allah ya kara masa yarda bayan sayyidina abubakar ya shugabanci sai shi to lokacin yana shugabanci sai ya tafi ya kamo hannun abdullahi dan abbas yana ɗan ƙarami sai ya taho da shi wurin zaman su ɗin nan wurin da waɗanda suka halarci yakin badar suke zama sai ya kawo abdullahi bin abbas wannan gurin abdullahi bin abbas lokacin da manzon allah ya rasu yana da shekara goma sha uku gaba ɗaya kenan lokacin da aka yi yakin badar shekarunsa biyu da haihuwa shekara biyu zuwa uku bai dai fi shekara uku da haihuwa ba lokacin da aka yi yakin badar kuna ga ya samu daman zuwa yakin wanda yake yaro karami yayayye to lokacin da manzon Allah ya mutu duk shekarunsa goma sha uku yaro ne dan karami amma kuma ya samu wata daraja daga bakin annabi Muhammad domin yana zuwa gidan manzon Allah yana zama yana da ‘yar uwar masa tana auren manzon Allah ita ce maimuna idan ya tafi yakan kwana ma a ɗakinta to shikenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga bayan gida zai kama ruwa bai tafi da buta ba abdullahi bin abbas yana yaro ɗan ƙarami ɗin nan bai cika shekara goma sai ɗau buta sai ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayan gidan ya aje masa manzon Allah ya tsarki ya fito da ya fito ya dubi yaron nan ya dubi irin hankalin da Allah ya bashi har ya gane ya kamata a ce an kai wa annabi ruwa a bakewayi ya ɗauko ruwa ya kawo masa sai ya ce ya ubangiji Allah ina roƙonka Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila wannan yaro ka bashi fahimtar addini kuma ka bashi sanin hukunci na shari'ar musulunci bi ma'ana ka bashi fahimtar qur'ani ka bashi fahimtar kuma hukunce hukunce na shari'ar musulunci manzon Allah ya mar wannan addu'a kaga ko duk wanda annabi ya masa addu'a ana fatan Allah zai karba lokaci na biyu da manzon Allah ya sake mar addu'a shine wata rana annabi zai kwana ɗakin maimuna ita babarsa da daddare manzon Allah sai ya tashi ya kama sallah Abdullahi bin Abbas yana yaro ɗan ƙarami ɗin nan idansa biyu sai ya tafi alwala yana zuwa sai ya tsaya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kabbara yana bin annabi kuma yana yaro ɗan ƙarami manzon Allah sai ya miƙa hannunsa sai ya kamo shi ya jawo shi suka tsaya daidai wa daida yana ta dama da shi to duk da haka annabi da ya tsaye da shi ɗin nan sai ya sake jan jikinsa ya koma bayan annabi ɗin ya ƙi tsayawa saitin annabi muhammad to bayan an gama sallah sai manzon Allah ya ce masa ma sha'anuka aj'aluka hidha'i fatakhannas me ya same ka ina jawo ka ka zo mu tsaya sahu daidai wa daida sai kana wato nokewa kana ja da baya yaron sai ya bude bakin sa yace ya rasulullah awa yanbaghi li ahadin an yusalli hidha'aka wa anta rasulullah alladhi a'taka Allah ashe ya kamata a ce wani yayi sallah ya hada kafada da kai kana annabin Allah kana dan sakon Allah na ga girmanka ne ya fi ƙarfin in haɗa kafaɗa da kai girmanka ya fi ƙarfin in haɗa ƙafa da kai shi yasa na ja da baya manzon Allah sai ya yi mamakin hankali na wannan yaron manzon Allah ya sake ɗaga hannaye sai ce Allahumma allimhu ta'wila wa faqihu fi din ya Allah ka ba wa yaron nan fahimtar Qur'ani kuma ka ba shi ilimi na fahimtar shari'ar musulunci Abdullahi bin Abbas in ya kwana ɗakin Maimuna manzon Allah ya kwanta yana bacci sai ya ki bacci yana kallon yadda annabi ke kwanciya shikenan wata rana yake ba da labari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam na ga ya yi sallah da daddare ya kwanta ya yi bacci wa atahu bilalun da asubahi bilal ya zo ya sanar da shi cewa alfijir ya keto ya rasulallah as-sala fa qama fa salla ma a'ada wa bu'an yace naga annabi ya tashi ya sake sallah yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba kun ga shi ya ruwaito mana mu'ujizar annabi Muhammad kaga mu idan mun kwanta muka yi bacci in mun farka dole sai mun sake alwala amma shi annabi in yayi bacci ya farka bai sake alwala domin baccin annabawa wahayi ne daga Allah ba sa mafarki wanda zai bata musu alwala Abdullahi bin Abbas tafiya yake gurin sahabban annabi yayi karatu bayan don yaro ne karami in ya tafi yayi karatu majalisar manzon Allah sai tafi kuma yayi karatu wajen sahabban manzon Allah an ce yayi karatu gaban sahabban annabi kaman guda talatin bayan fa shi ma sahabin ne gashi yana ɗiban ilimi gaban manzon Allah sannan kuma ya tafi wajen manyan sahabbai ya ɗebi ilimi zai taho kofan gidan babban sahabi da asuban fari ya zauna yana jiran ya buɗe kofa yana buɗe kofa ya masa tambayan wani al'amari na addini idan sahabin ya buɗe kofa sai ya ga abdullahi bin abbas yana zaune gefe sai ya ce yabna ammi rasulillah ma ja abi ka bai kawo ka irin wannan lokaci ala arsalta ilayya fa atika kana dan babban annabi dan babban annabi ai ka aika mana in zo ka ji sahabbai da girmama duk wani wanda ya haɗa ma dangantaka da manzon Allah kana dan babban annabi ka aika in zo mana me zai sa ka zo da kanka ka zo ka ce abin da kana da bukata wuri na ka zauna kofar gida sanyi na kama ka sai ce a'a ana a haƙu man yaci ka wato ana a haƙu an aci ka ni ne wanda ya fi cancanta in zo wajen ka domin ni nake neman karatu to haka yake zama ya jira mutum in mutum zai wuni a gida ba zai kwankwasa kofa ba sai ya buɗe kofa sannan ya tunkare shi ya mata tambayar da duk zai masa don haka yasa malamai suke kiransa da suna habrul umma shine babban malami daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai Abdullahi bin Abbas sanin fassarar Qur'ani tun yana yaro karami sayyidina Umar yake kiransa da suna fatal kuhuli saurayin tsofi haka yake kiran shi yaro da ilimi ba a kiransa yaro sai dai a ce mar matashin tsofi ko saurayi ne na tsofi wata rana sayyidina Umar yake tambayan sa yace kaifa asabta hadha ilma kai yaro wannan karatu da Allah ya baka da yawa waya akai ka samu wannan ilimi ne shine yake cewa bilisanin sa'ulun wa qalbun aqulun na samu wannan ilimi ne saboda harshe mai tambaya da kuma zuciya mai tunani ashe abu biyu ke baka ilimi yana yaro karami ka ji amsar da ya bashi harshe mai tambaya ko inna ma shifa'ul i as-su'al inji manzon Allah maganin jahilci shine mene tambaya bahaushe yace matambayi baya bata yace na samu wannan ilimi ne ta harshe mai tambaya da kuma zuciya mai tunani in an gaya ma magana to kaje kuma kai tunani akai lokacin da ya girma wallahi mutane daga sassan duniya zuwa ake karatu gabansa za a zo a cika za ka samu mutum sama da dubu goma suna jiran abdullahi bin abbas ya fito ya ba su ilimi ya yi alwala daga cikin gidansa yana fitowa yana zama zai ce to ina masu neman sanin qur'ani sai su ce ga mu sai ce ku zo ku zauna menene damuwarku wace aya kuke son fassara mecece fahimtar ku game da sura duk mai tambaya game da qur'ani zai iya bashi amsa sannan ya ce to ku tashi ku tafi ina masu tambaya akan fiqhu su zo bayan ya gama da su ice ina masu tambaya akan rabon gado ku zo Allah ya ba shi dukiya bayan ga ilimi ga kuma shaida da ya samu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sayyidina Umar gashi Abdullahi bin Abbas yana yaro dan karami ga majalisa na manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka halarci yakin Badar ba mai zama wannan majalisa sai wanda ya halarci yakin Badar sai ya kama hannunsa sai ya taho ya zauna da Abdullahi bin Abbas yana dan yaro karami to duk wanda ke gurin sai ya ringa murda fuskan sai yana jiyawa kai wannan yana kwaro ya ringa kawo mana yaro karami irin wannan wannan guri haka muna manyan sahabbai an mun samu shaidan aljanna ka gani kamar yadda yanzu zaka samu yan majalisa da nasu girma ko sannan sanatoci da nasu girma ko dan majalisa ya shiga majalisa ta sanatoci ai za su ga kankantan al'amarinsa ko za su raina ya ce kamar wannan me kawo shi nan yaro karami to haka zamanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai baban abdullahi bin abbas ya kira shi ya ce masa kai ya kai yaro yana masa nasiha inna hazar rajulu yudinika kaga wannan mutum umar ya, ya ja ka a jikinsa yana tafiya da kai yana yawo da kai to ina baka shawara ina maka nasiha in ji abbas babban manzon allah fala tafshiyanna lahu sirran karka yadda ka fallasa sirrin wani a wajensa don umar mutumin kirki ne kar ka fallashi asirin wani wala taktabin indahu ahadan wala taktabinna indahu ahadan kada kai gulmar wani a wajen umar wala yasma'u minka kaziban sannan kar ka yadda kai ƙarya gaban umar kada ka fallashi asirin wani kada ka yi gulmar wani gaban umar kada kuma ka yi ƙarya gaban umar wala tabtadi ahu bi shay'in hatta yas'aluka anhu kar ka fara yi masa wani abu sai ya tambaye ka kar ka zama mai kankan ba mai karambani domin umar shine shugaban duniya a wannan lokaci ya masa nasiha to ranan da abdullahi bin abbas sayyidina umar ya kama hannunsa ya taho da shi majalisar waɗanda suka yi yakin badar din nan Abdurrahman bin Auf daga cikin manyan sahabban manzon Allah yana zaune a wannan majalisa yana cikin waɗanda aka yi musu albishir da aljanna bayan wancan albishir da aka yi na cewa wanda ya yakin badar zai shiga aljanna to kuma Abdurrahman bin Auf yana cikin mutane goma da annabi ya ware ya ce duk yan aljanna ne yana zaune ranar da sayyidina Umar ya taho da da Abdullah bin Abbas yana rike da shi sai ya ce masa kai yau dai zan tambaye ka lima tudkhilu hadha ma'ana wala na abna'u misluhu dan me kake kawo wannan dan yaro karami muna da yaya kaman sa mun haifi irin shi ka zo kana zaune da shi tare da mu kace masa dan me kake haka ya tambayi sayyidina Umar yace ala tad'u abna'ana idan kana son ka rika kira mana yara ne to ai mu ma muna da yara sawo'in shi ka je ka kira su mana ka ce mana to mu dinga kawo yara mu dun mu dinga zama kaga mun ware mu kadai ne muke zama a irin wannan guri kuma kana kawo mana yaro karami haka sai sai na umar ya ce masa to inna hu man qatu alimtu shi dai wannan yaro karami kun dai san shi kun dai san shi inji sai na umar Allahu akbar to wata rana ya kamo hannun Abdullahi bin Abbas ya taho da shi wannan majalisa ta waɗanda suka halarci yakin Badar yana zuwa sai ya ga fuskokinsu sun canza don me aka kawo yaro karami sai sai na umar ya ce musu to amma inni sa'urikum al-yawma minhu ma ta'rifuna fadlahu yau zan nuna muku wani abin da za ku san falalan wannan yaro abin da yasa nake zuwa da shi wajen ku sai ya ce masa ya dubi Abdullahi bin Abbas ya ce masa to kai yaro la ta takallam hatta ya takallam kar ka yi magana sai na ce ka yi magana ka bari su yi magana tukuna zan musu tambaya ne ya ce ku manya ga tambayan da zan muku ma ta na fi kaulin lahi ta'ala me kuke faɗa game da wannan sura alarin makaranta mana iza ja a nasarullahi wal fath bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Sadina Umar ya ce, To manya ga tambaya da tabai, menene kuke fahimta game da wannan sura da Allah ya saukar da Allah ya ce, Iza ja'a nasurullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba qala ba'dhum sai wasu daga cikin gurin suka ce ana abu mai sauki أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفت وفتح علينا أي الله ينا أمرت مني مغودي مر مني مغافر سا إذا يبا متيمكو إذا يبا متين نصر أياجي مغودي مسا ميتني من غافر سا وسكت بعضهم وسما سكي شروع فلم يقل شيئا قال عمر سيتي كاي أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام ينزو kun gaza kaiwa kamar wannan yaro ɗan ƙarami da yanzu ba ku iya bada amsa kamar na yaron nan ba sannan sai na umar ya dube shi ya ce to ya kai yaro in ni kuntu na haituka an ta takallama fa takallami al'ana da na ce kar kai magana ko ya ce to yanzu kai magana a kazalika taqulu ya ibn abbas kai ma fahimtar ka kenan ko ko akwai wani dalilin saukan wannan sura qala sai abdullahi ibn abbas ya ce la wannan ba ita ce fahimta ta ba kala sai ce masa ma ta kulu menene kake faɗa game da dalilin saukar iza ja'a kala sai ce huwa ajalu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ajalin manzon Allah ne a alamahu lahu Allah yake sanar da shi Allah yana sanar da manzon Allah ne ajalinsa ya zo dalilin saukan sura kenan Allah yana cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa zalika alamatu ajalika idan nasaran Allah ta zo idan maka ta dawo ƙarƙashin musulunci to alamar mutuwanka ya zo ya kai Muhammad don haka daga wannan lokaci da maka ta zama ƙarƙashin musulunci fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ka yawaita tasbihi ka yawaita godiyar ubangiji ka yawaita istighfari ka yawaita tuba ga Allah yace wannan shine dalilin saukan sura sai kama bakin sa ya shiru fa kala umar sai ya ce musu to talumuna ni alaihi za ku zarge ni in na kawo ɗan ƙaramin yaro gaban ku ya ce ma a alamu fiha illa ma ta kulu ya kai saurayi ni ma ban san dalilin saukan suran ba sai abin da ka faɗa shine dalilin kadai ashe akwai yaro mai halin manya ilimi mai ɗaukaka yaro ya kai shi matsayin manya kaga kenan Abdullahi bin Abbas ya fassara mana dalilin saukan wannan sura abubuwa guda biyu ne na farko idan makka ta dawo ƙarƙashin musulunci to alaman nasarar musulunci kenan domin larabawa suna jira su gani ne shin makka za ta musulunta ko a'a domin sun tabbata Allah ya yi alkawari zai kare makka duk wani azzalumi ba zai samu cin nasarar makka ba mun karanta alamtara kaifa yanda Allah ya hallaka abrahat al-ashraf da ya kawo hari makka saboda haka larabawa duk wa'azin da manzon Allah ya yi shekara da yawa din nan wasu ba su yadda manzon Allah bane suna jira su gani makka zai iya cin makka da yaƙi kuwa in ya ci maka da yaƙi da sun tabbata daga Allah yake don kuwa wanda Allah bai turo shi ba ba zai iya cin maka da yaƙi ba kamar yadda wasu suke jiran Amurka yanzu ta musulunta ko da zaran Amurka ta musulunta sauran duniya kuma duk sai a bisawo me kake gani a ce yau shugaban Amurka ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ina kuma sauran anna duk za a bisawo ko to shine lokacin da makka ta fada karkashin musulunci baki ɗaya shi kenan Allah ya ce wa ra'aitan nasa ya na fi dinillahi afwaja sai kana ganin mutane suna ta zuwa suna shiga addinin Allah kungiya kungiya zuwa ake kullum ana zuwa musulunta tawaga tawaga daga dukkan kabilu gabas da yamma kudu da arewa wannan alama ce da take nuna maka nasara ya zo shi yasa Allah ya ce idza ja'a nasrullahi me yasa yace nasrullahi domin idan makka ta zama ƙarƙashin musulunci to har duniya ta tashi kafiri kuma ba shi da rabo a garin maka bi ma'ana ba a sake bautan gunki a maka don haka babban nasarar da annabi zai samu shine mallakar makka makka ta zama tana ƙarƙashin daular musulunci abdullahi bin umar ya ce wannan sura nazalat hadhihi sura fi awsati ayami tashrik min hajjatil wada'i shekarar da annabi yayi hajjin ban kwana a wannan shekara ne Allah ya saukar da wannan sura ya ce fa'arafa rasulullahi annahu wada'i daga nan annabi ya san cewa saukan wannan sura wato ban kwanansa ne da duniya ka duba littafin bukari hadisi na 4969 da hadisi na 3627 abdullahi bin abbas ya ce matsalon duriba li muhammadin nu'iyat lahu nafsuhu wannan wani misali ne da Allah ya buga wa annabi muhammad yana sanar da shi cewa mutuwarsa fa ta zo bayan an yi hajjin bankwana ranar sallah ana mina ana mina ranar sallah Allah ya saukar da suratul fathi idza jaa nasrullahi wal fath daga wannan ranan zuwa mutuwar manzon Allah kwana 80 ne saboda haka Allah yake umurtan annabi cikin kwanaki 80 din nan ka tsaya fa kai tsaye ka tsaya ka'in da na'in ka ringa tasbihi kana istighfari kana tahmidi ka yawaita ibada don haka sayyiduna Umar lokacin da wannan sura ta sauko da shi da babban annabi shine Abbas baban Abdullahi bin Abbas lokacin da ta sauko wallahi sai suka fashe da kuka mata kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa kake kuka ya kai Umar sai ya ce abkani anna kunna fi ziyaratin min dinina abin da ya sa ni kuka muna cikin ƙari ne na addini mu kullum ana ƙara mana abin da da ba mu san shi ba yau sai mu samu ilimin da jiya ba mu sani ba gobe in ka zo mu samu ilimin da ba mu san shi ba a yau kullum ƙaruwa muke yi to gashi kuma yau Allah ya saukar da aya al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yau na cika muku addinin ku sai na umar ya ce to fa amma iza a kumila tun da fa an cika addinin karuwar da za mu yi da kai fa ta kare tun da an riga an cika fa innahu lam yakmul shay'un illa na kasa duk abin da aka ce ya cika to daga wannan rana kuma me zai faru da shi sai na kasa raguwa kuma zai yi ta yi kala sai manzon Allah ya ce sadaka gaskiya ka faɗa ya kai umar akwai hadisai da yawa ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2218 Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min amin alladhi ba'dahu min talqaw rabbakum babu shekaran da za ta zo face wadda za ta biyo bayan ta tafi ta sharri har tashin kiyama bara tafi bariya sharri bana tafi bara sharri baɗi kuma za ta fi bana sharri kullum gwammajiya ne da yau in ji manzon Allah har zuwa haɗuwar mu da Allah tabaraka wa ta'ala kullum Allah yana ɗebe albarkan komai ka sani ka duba mulkin Najeriya ki shagar kai wannan ta'adi kaza aka hambare shi ana nan baban gida wuf wannan irin wahala Buhari ya eh Buhari kai ko wannan irin wahala baban gida ya hambare shi baban gida na mulki ba irin tsiyar da ba a yi ba kasan nan ai wannan mutum dujal ne kaza har dujal an kira shi ko komai ya yi tsada baban gida ya mika mulkin ya ba wa shaunakan shaunakan ya mika wa abacha abacha sai da aka kai ga la'antarsa sai da aka kai ga tsine masa ko ya bar mulkin abdulsalam ya karba to yanzu muna mulkin obasanjo ina so don allah ka faɗi gaskiya da mulkin da muke ciki da jiya ba to in ma baka faɗa ba wani zai faɗa zai ce gara jiya domin maganar manzon Allah annabi ya ce ma min amin babu shekarar da za ta zo illallazi ba'dahu sharrun min face shekarar da za ta biyo wannan sai ta fi wancan sharri hatta talqaw rabbukum har ku sadu da Allah wata riwaya manzon Allah ya ce la ya'ti alaikum zamanun babu zamani da zai zo muku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wanda zai biyo bayan sa ya fi shi sharri wata riwaya manzon Allah ya ce innal islamu bada'a gariban masa ya'udu gariba musulunci ya fara a bako haka kuma zai kare a bako annabi ke cewa innan nasa dakhalu fi dini afwajan wa sayakhrujuna min ad-dini afwajan mutane sun yi ta shiga addinin nan kungiya kungiya to haka kuma za su yi ta fita addinin nan kungiya kungiya Allah ka saba ma cikin su abu na biyu da wannan wato sura take karantar da mu shine Allah ya umarci manzon Allah da yin tasbihi shine yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ko ka duba littafin bukhari hadisi na 4967 da littafin muslim hadisi na 484 nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma sallan nabiyyu salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath babu wata sallah da annabi ya sake yi daga lokacin da Allah ya saukar masa da suratu iza jaa kwanaki tamanin da ya yi a rayuwarsa bayan saukan izaja a ɗin nan duk sallan da annabi ya yi to illa an ya kula fiha yana faɗin a cikin sallan annabi yana cewa subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu godiya tana gare ka ya Allah ka gafarta min tun daga wannan lokaci kaga yana aiki da waccan umarni da aka yi masa a ƙarshen suratu izaja ko a sahihul bukhari har yanzu hadisi na 4968 da littafin muslim hadisi na na aisha ta ce kana rasulullah yukfiru an ya kula fi ruku'ihi wa sujudihi annabi yana yawaita faɗa a ruku'insa da sujjadansa yana cewa subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ghfirli a wata riwaya na na aisha ta ce sai na tambaye shi nace araka tuksiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai ya rasulallah naga kana yawan faɗan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah atubu ilaihi me yasa kake yawan faɗa da can baka yawaita faɗa ba sai yanzu fa qala sai annabi ya ce mata khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati ubangiji na ya bani labari zan ga alamar mutuwa ta ta wajen al'ummata fa idza ra'aituha lokacin da naga al'umma ta suna yawa ana ta shiga musulunci din nan to alamar mutuwa ta kenan aksartu min qawli Allah yana umurta na in yawaita yin tasbihi da tahmidi da istighfari da kuma tuba gare shi fa kadar aituha annabi ya ce to naga alamar mutuwa ta tazo shi yasa nake yawan istighfari nake yawan tasbihi nake yawan tahmidi nake yawan tuba ga Allah madaukaki ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam akhira amrihi la yaqumu wa la yaqudu wa la yaji'u wa la yadhhabu illa qala subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh ummu salama tace daga lokacin da Allah ya saukar ma annabi da iza jaa to in zai zauna sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh in zai tashi sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh in zai fita sai ce subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai in zai shigo gida zai ce subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai duk abin da annabi zai sai ya faɗi wannan kalma fa sa'altu sai na tambaye shi nace ya rasulullah baka saba yin haka ba kala sai yace inni umirtu biha haka Allah ya umarce ni in dinga yi yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba don haka abu huraira a riwayarsa yace ijtahada an-nabiyyu ba'da nuzuliha hatta tawarramat qadamahu daga wannan lokaci da suran nan ta sauko manzon Allah ya tsaya da sallah sallar da da baya irinta sai da kafafunsa suka kumbura wa nahala jismuhu sai da manzon Allah ya rame wa qalla tabassumuhu daga wannan lokaci manzon Allah ya bar murmushi wa kasura buka'uhu daga wannan lokaci manzon Allah yake yawaita kuka daga lokacin da iza ja'a ta sauka manzon Allah rayuwarsa baki ɗaya ta canza domin kuwa alama ce ta ya fuskanci lahira sa'ad bin abi waqas kawun annabi yake cewa maru iya bahikan mustabshiran daga lokacin da iza ja'a ta sauka zuwa mutuwar manzon Allah ba a sake ganin yayi dariya ba ba a sake ganin ya sake fuska ba la haula wala quwwata illa billah shi yasa ibnu qayyim yake faɗa a cikin littafin sa al-hadiyu yake cewa hatta sallah idan manzon Allah ya sallama abu na farko da yake cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda bin umarnin Allah da ya gaya masa can karshen sura idan ya fita daga bayan gida sai ce gufranaka ko lokacin da manzon Allah ya shiga bayan gida zai fito ya fito din nan sai ce gufranaka yana da neman gafaran Allah ibn hajar yace idan manzon Allah ya gama alwala sai ya ce Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya Allah ka sani cikin masu iya tuba yadda ka ce wa innahu kana tawwaba shi Allah mai yawan karban tuba ne Allah ka sani cikin waɗanda za a karbi tuban su annabi ke wannan addu'a yana wannan addu'a ta'abbudan ba don ya saba ma Allah ba. A littafin Imamu Tabrani, Abdullahi bin Abbas yake cewa lokacin da suratu iza ja'a ta sauko nu'iyat ila rasulillahi nafsuhu wato kamar ana sanar da annabi ne ajalinsa ya zo fa akhadha bi ashaddi ma kana qaffa ijtihadan fi amri al-akhirah duk wata ibada da ka sani manzon Allah sai ya rike ta da tsanani fin yanda yake yi da saboda fuskantar mas'ala ta lahira Allah shi samu cika da imani to sannan akwai wata faɗakarwa da ya kamata mu yi a nan malamai suna cewa bisa dogaro da waɗannan hadisai da kuma wannan sura da ta sako ga annabi muhammad ya kamata duk mutumin da shekarunsa suka ja mutumin da ya kai shekara sittin ya yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka allah ya saukar masa da suratu iza ja'a nasarullahi wal fatih domin fa shi ma alamar mutuwarsa ta zo domin annabi shekarun da ya a duniya shekara 63 ne babu mamaki kai yanzu ka kai 70 duk mutumin da ya kai 60 to daga wannan lokaci shi ma fa ana so ya tsaya ibada ka'in da na'in domin fuskantar lahira wannan shi yasa sayyiduna umar ya kamo hannun abdullahi bin abbas ya shigo da shi wurin da dattabai suke zaune saboda ya tunatar da su wata hikima tsufa ta zo musu to ga dalilin saukan izaja'a abin da ya kamata su yi su waɗannan sahabbai su yi koyi da manzon Allah su yawaita istighfari da tahmidi da hailala su yawaita tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala domin tattali da kuma tanadi mutuwa Allah ya samu cika da imani shi yasa annabi ke addu'a yana cewa Allahumma ja'al khayra umri akhirahu wa khayra amali khawatimahu wa khayra ayyami yawma alqaka fi ya Allah ka sanya wato ƙarshen rayuwa na ta kasance ita ce mafi alheri ƙarshen aiki na ya zama shi ya fi alheri ƙarshen kwanaki na su kasance su ne suka fi alheri kuma bil haƙiƙa rayuwar manzon Allah ƙarshen ta shi ne ya fi alheri domin annabi ya fi tsananta ibada gab da mutuwarsa Allah shi samu iya koyi da manzon Allah wannan shine karshen fassara na ita wannan sura Allah shi ba mu ladan karatunta wassalamu alaikum wa rahmatullah masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai namba aisha shida low shopping complex daura garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi